lallai wannan mutum gari a farko farkon ayan da yace wal fulki allati inda bi kalbi samawati wal ardi wa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari halittan sama da kasa yadda sama take jini ba a taba ce ta tsufa ba da a nade ta ba a taba ganin ta ago a jikinta ko kuma alaman ta rushe ba da yadda ƙasa take tumfuɗe kuma ƙasan nan tana tumfuɗe ne akan ruwa ruwan shi ma yana ɗaure ne akan wani halittar Allah aka ce kifi ne shi ma kifi yana ɗaure ne akan wani halittar Allah aka ce kawan saniya ne aka ce kawan saniyan ita kuma saniyan ita take juyawa tana juyawa tana juyawa tana zikirin Allah tana tafiyin Allah har aka ce wani lokaci idan aka ga an yi girgizan kasa to wannan dabban da Allah ya halicci hakan a kanta to shedan yakan zago ya ya so ya bata mata aikin da take yi sai ta firgita ta firgita to sojan da ta razanan nan sai zama to an samu jinta an samu girgizan kasa ta wannan bangaren in ji shashi daga cikin malaman tarihi magabata a to idan mutum ya yi tunani cikin wa'innan duka imanin sa karuwa zai yi wato ya shiga cikin sauran tafakkaru fi khalqi Allah ko kuma tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fi khaliq ku yi tunani cikin halittun Allah kar ku yi tunani cikin Allah kamar yadda wato mujassima wa'incan wanda suke ce su ahlus sunna ne sunna na ƙarya suke sifanta Allah to annabi ya hana yace in da ku yi tunani kuna tunani akan Allah subhanahu wa ta'ala wato akan halittunsa har kuna tunani akan Allah domin in kuna tunani akan Allah za ku halaka sabila da zaran ka zauna kana tunanin Allah hankalinka ba zai iya rigar Allah ba kamar yadda da misala duk ya kawo haka yace hankali ko kaifiya ko basira ko hange na mai hange da ke rigar hakikalin Allah subhanahu wa ta'ala to su da suka bata shi ne tun daga wajen tauhidin su su tauhidin su yana da bambanci da na musulmi tauhidin su yana da bambanci da tauhidin da manzon Allah da koyar tauhidin su yana da bambanci da tauhidin da mutanen kirki suka nan kusa suna cewa sun yi da shi Usman bin Kodiyo kariya suke yi kuma tauhidin shi Usman bin Kodiyo al'aliya ne ka duba cikin al-Islam fi Najeriya wanda Adam Ilori ya rubuta da ya kawo bayani akan shi Usman ya ce ash'ariyul aqidati malikiyul mazhabi qadiriyul tariqa yace mazhabansa ash'ariya ce ash'ariya kuma shine aqidar nan na abuju wanda ma an yi ittifaqi a cikin shi ya rubuta qawaidi qawaidin nan da ake karantawa a zauruka shi Usman shi ya rubuta malikiyul mazhabi mazhaban sa malikiya ne qadiriyyu dariqati dariqat ta qadiriyya ce sun yadda da manhajar ta sufanci amma saboda ƙarya suna ce sun yadda da shi Usman bin Kutu ba su yadda da shi ba idan da sun yarda da shehu Usman bin Kodiyo to da a ce da aqidan su bari zamu an suna sufanta Allah da ba da suna ce Allah na da hannu Allah na da kafa har suna ce Allah yana sakkowa wai ya zo sama ta duniya kamar yadda mutum yake sakkowa sun faɗa yana nan a rubuce a cikin littafin to su tun daga tauhidin su suka halaka da ba su ce Allah yana da waje ba imamu abu hanifa ya ce da mutum ya san me ake nufi da lafazi na jiha me ake nufi da aljiha to da ba zai dangana ma Allah jiha da ba zai ce Allah na sama ko ya ce Allah na wani ba babu wani makani kwaya daya da da a nuna a ce wannan waje ko jiha ko mahalli da da a nuna a ce wannan waje Allah na wannan waje wannan shine aqidan ahlus sunna gaba daya kuma duk duniya an tafi aqidu guda biyun nan sune aqidan ahlus sunna sai dai idan kai jahili ne baka sani ba sai ka je ka karanta aqidan ahlus sunna guda biyu ne daga ashariya sai masu ribiya ashariya din nan sune masu aqidan sifofin Allah guda ibrahim wanda syllabus na makaranti ne ma hatta wato university na Zaria jaraba wanda ake yi duka syllabus din su yana cikin aqida ne na al babu ruwan su da wani aqidan Allah guda uku wai aqidan al-uluhiyya ko rububiyya ko asma wa sifat wanda dama an kirkiro wa innan aqidu na uluhiyya da rububiyya ne domin a gurbata aqidan musulmi gaba daya tunda manzon Allah bai raba ba sahabbai ba su raba ba tabi'ai ba su raba ba tabi'i tabi'ina ba su raba ba daga baya ne aka samu wasu ƙarfi suka zauna suka tsara suka ce sun saka tauhidi kashi to akwai bid'an da ya kai a kirkirar ƙarya ma cikin tauhidin Allah babu to su tun daga tauhidin su suka samu matsala su a tauhidin su wai Allah su yana zaune ne a al'arshi a sama haka aqidar su yake mu kuma Allah mu baya zaune Allah mu baya zaune a al'arshi mu dai mun san Allah mu ya ce yayi istiwa'i akan al'arshi amma istiwa'in ya liku bi zatu istiwa'in da ya dace da zatu idan ba ku zamo yahudawa ba wanda yu'min bi ba'din wa yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd suna imani da shafin ayoyi suna kafirce ma shafin ayoyi dan yahudu halin yahudu ne to idan dai har ku ba yahudawa bane da ku dauko duka ayoyin da Allah ya faɗa yadda yake ku fassara mutane idan Allah ya ce yayi istiwa'i a sama الرحمن على العرش سوا to ai Allah ya faɗa mana huwa allazi fi samai ilahun wa fil ardi ilah shine a sama Allah ne a kasa Allah ne idan kun karanta wa mutane cewa Allah ya ce istawa ala ala samai wa ala arshi arrahman ala arshi sawa ko kuma ayoyi makamantan haka da yake nuna istawa in Allah sai ku karanta wa mutane abinda Allah ya faɗa da yake wa huwa ma'akum aina ma kuntum biyan da kuke yana yana tare da ku to matsalar ku shine ku kuna siffanta Allah da kwakwalwar kwakwalwar mutum kuma bata isa ta dace Allah ba ballan tana ta siffanta jalla ani tamthili wa tashbihi wa amma kana min tasawwuf bi annahu kana wala makan fil azali lam yahu fi sama haka imam al-qurtubi ya karanta imam al-qurtubi din nan ko shahararren malami ne wanda a duniya yanzu idan da aka kawo malaman tafsiri sai an kawo shi daga farko ana ce masa ma imam al-mufassiri imam al-qurtubi shi ne ya yi jami'u a kanin Qur'an mai ɗauke da mujallabi a shi a kilar to shehu usman ma da kuke cewa kuna tare da shi ƙarya kuke shehu usman a kilar sa ashariya ko ba ku yi kadiriyar da shehu usman yake yi ba mu gan ku cikin ashariya amma da zaran kun ce Allah ku na sama ko kuma kuna ce Allah ku yana sakowa kamar yadda kuke faɗa a fifiku da littattafanku wannan yana nuna cewa ku tun daga wajen Allah ma Allah ku ya bambanta da na musulmi wannan shine magana mafi gaskiya babu wani hadisi kwaya ɗaya da Allah annabi Muhammad ya ce Allah yana sama maganan hadisi na wannan aljariya wannan kuyanga wanda manzon Allah ya ce ku yanta ta da annabi ya ce mata aina Allah a ina Allah yake tace Allah yana sama ne annabi ya ce ku yanta ta mu'mina ne to ai ita a wannan lokacin a wannan lokacin jahila ce bata san addini ba kuma a wannan lokacin ba ta ma shigo cikin zumra na musulmi ba gaba ɗaya ma a lokacin ne manzon Allah yake za ta zama mumina a nan ta kuma da aka ce ta ce Allah yana sama ai ba ita ce masdari ba masdari shine a kwakwalwanta Allah madaukaki ne to duk wani abu madaukaki ana sufanta shi da sama kabila da ɗaukakar sa sai aka ce to wannan za ta dace da imani da musulunci amma dukkanin ulama'ul mazahib mazhabobi guda hudu wallahi babu wanda yake Allah yana sama wai Allah yana sama akan al'arshi wallahi babu sai su da aqidar to tun daga aqidar su suka kashi ce amma idan ana tunani cikin halittun Allah to nan ne imani zai ka tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi khalqi shi ne malamai suke ce tafakkurin nan kuwa yana daga cikin ayoyin da ya kawo abin da za a yi tafakkuri ciki sosai sosai sosai sosai wannan aya ne inda fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari safanin dare da rana ana cikin rana sai a ga dare ya shigo wa min ayati al-layli wan nahari wa shamsi wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar yana daga cikin ayoyin Allah dare da rana da dare da rana da yini da kuma wata da sauran yana daga cikin ayoyin Allah yace wal fulkin da ke tajiri fil ba'd jirgin da yake tafiya cikin ruwa shi ma babban aya ne sabila da idan ka dauko allura ka hurga shi a cikin ruwa nitsewa ne alluran yayi nauyi a kan ruwa amma jirgi sai ta hau kan ruwa a loda mata kaya mai nauyi mai nauyin gaske a loda mata tirela ɗari amma bata ma san an loda ba kuma ta hau kan ruwa ta yi tafiya ba tare da ta nutse ba wannan babban kayan Allah ne shi ne wasu ilati jirgin da ba a jima'i kwakwuna wa ma an zaba Allah min sana'i jima'i da abinda Allah ya saukar daga sama na daga ruwa fa ahyazu bil arda ba'da mutiha ya rayar da kasa bayan kasa ta mutu ta bushe babu tsirrai da Allah ya saukar da ruwan sai kasa ta fitar da tsirrai kasa ta rayu mutane ma suka rayu da wannan ruwan da kuma wannan abincin da ya fito daga kasa to waɗannan dukkan misalai ne wato Allah na buga mana da mu yi tunani to akwai tafakkur akwai tafakkur a larabci ko kuma a lugha a lugha idan an ce a tafakkur shine ma ya hadisu min al-kalam abin da yake tasowa daga tunani idan an ce at-tazakkur ma yahdithu min al-qalb abin da yake tasowa daga zuciya saboda akwai bambanci tsakanin zuciya da tunani shi zuciya shine sarki a cikin mutum gaba daya shi yasa manzon Allah ya ce inna fil jasadi mudghah idza sala sala al-jasad kulluhu wa idza fasada fasada al-jasad kulluhu ala wa huwa al-qalb ko kuma ala wa hiya al-qalb a jikin mutum akwai tsokan da in ta yi yaro jiki ya yi in ta ɓaci jiki ya ɓaci shi ne jiki sai aka ce to a jikin mutum sarki shi ne zuciya to shi ya sa zuciya shi ne yake tabakku tabakku shi ne tunani wanda ana yin wannan tunanin ne da kallo na zuciya ba da kallo na ido ba قلوب العالمين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون shi yasa mutum kuma ba zai samu tazakkur ba لا ينال الرجل تذكرا إلا بالذكر سبيلا لتذكر الذكر ذكر عيني idan an ce tazakkara asalinsa daga zakara din ne sai aka saka shi a ma'aunin tafa'ala tazakkara tafa'ala sai sai zama to mazidun bi hafai an bi shi kari guda biyu karin da aka mishi shine mazidun bi ta wa qalil an kara masa sabon kuma an kara masa qalil a harafin tafsir wannan shine tazakkara shi kuma zikiru fi'ilu wato shi ne ainihin shi zikiru daga ciki ne aka cire tazakko wato tazakko an ciro shi ne daga cikin zikiru zikir kuma ba zai yi mutum yana samun tazakko cikin al'amuran Allah ba da ku ji Allah ya ce la'allahum yatazakkaruna la'allahum yatafakkaruna to wannan duka mutum ba zai samu tazakkur ba sai da yawan zikirin Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub zukata tana nutsuwa ne da zikirin shi yasa idan ka ga mutum baya zikiri to sai dai kawai ka masa uzuri ya fada cikin halaka ya fada cikin damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zuciya tana yin tsatsa zuciya tana yin tsatsa kuma wannan tsatsan babu abin da yake goge tsatsan zuciya idan ban da zikiri shi ne la ilaha illallah da karatun qur'ani da sallah karatun Qur'ani ma zikiri sallah ma zikiri amma afdalu zikri la ilaha illallah yayin zikri la ilaha illallah afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min ba'di min qabli la ilaha illallah yayin abin da na faɗa ni da annabawa na annabawa kafin shi ne la ilaha illallah to yayin zikiri shi ne la ilaha illallah to duk zuciyan da wato kowace zuciya tana da tsatsa zuciyan annabi Muhammadu ne kawai babu tsatsa shine wa qattu lam yadkhul fi qalbi al-fahsh al-fasha ko tunanin banza bai taba faduwa a zuciyar manzon shi karkatacce ne ahlul baitin sama aka ce karkakakku ne inna ma yuridu Allah yuridu ba kuma yuridu ta ahlul bait wa yayi lakum tasbira ina ga shi shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk zuciyar da ba ta zikiri dole za ta zamanto wato munafukan zuciya shi yasa za ku ji Allah yana ce mene Allah yana faɗi dangane da masu kalkala suna sallan karyan nan suna ayyukan riya suna sadakar riya suna sa kaya dan riya suna yin wa'azi domin riya a ce sun iya Allah ya kira su da yura'unan nasa wala yadkuruna Allah illa qalila duk wanda za ka ga yana riya to za ka samu baya kuma zikirin nan ne bayanan su daban-daban a baya ba mu da bukatar mu ɗauko mu warware mai hankali ya fahimci menene tafiya ta biki mai hankali ya fahimci hujjojin da muka kawo na biki idan wani ya zo ya kawo wani surbatunsa da hausansa idan shi ma haukace ne wanda suke jinsa ba ma haukata ba littafi muka ɗauko muka bude muka karanta kuma muka faɗi hadisin sai Allah ya sa baka samu mu muka da ta bane sai ka samu hadisin da muka faɗa haka ne sai ka ce za ka mana gyara ne cikin wai fassarar da muka yi sai muka ce ka ɗauko fassarar idan ka ce hadisin manzon Allah a hadisin Sayyidina Ali zai ce cikin rijalun wani sa'un haula sallallahu alaihi wasallam muka ce ingancin in ana zikiri ana rangaji ana lankwasa kai wato ana la ilaha illallah la ilaha illallah kaga ta bai sauki mutum har na kan gadi bai sani ba sabila da shauki sai muka ce ai ga hadisi ya tabbata sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ce al'amarin sahabbai yana ba shi mamaki kanu yabituna sujada wa qiyam suna kwana suna sujada suna tsayuwan dare yatluna kitaballahi suna karanta alqur'ani وإذا أصبحوا إن ثم إذا ذكروا الله سكن أنبت الله wato sun ambaci Allah ma duk wajen zikirin Allah da ka ga suna rangaji kama ya miru shajar fiyo da zini kamar yadda da ka ga bishiya tana rangaji ranar da ake buga shi to kun ji fassara one by one wato tafsirin kalma ne kalma shi kenan da ke wani jahili ne shi bai san me ibara na larabci ba to maganar malamai ba a maka shi shi wai sai ce wai wai wannan majudin wai sabila da tilawan Qur'ani ne da suka yi da daddare sai yasa suka zo suna tangadi kamar yan mayakin gajiya to wanda ya karatun Qur'ani ya zo ana tangadi ina ma dai iya tsayuwa yayi sallah ma ba dai iya tsayuwa yayi sallah ma kenan yana cikin bacci da yana cikin sallah sabila da sai kawai ya bingire ya dungura sabila da to idan shi ma wakati ne bai faɗan wannan maganar masu jin da ba ma hukata ba idan ya ɗauko kalma bi kalma yace يتلون كتاب الله يبيتون سجدا وقياما يتلون كتاب الله suna kwana suna sujada suna tsayuwan dare suna karanta Qur'ani to da yace wa idza asbahu idan suka wayi gari wannan adafin tana adafi ma wata jumla ce tana adafi ne ma jumlan nan ma jumlan da yake bayan ta kuma adafi ne adafu ba adafu bayan adafu adafu nafsi ne adafi ne wanda yake jiri ma'ana da aka ce wawu yace zakarullah madu wa idza asbahu idan sun wayi gari wannan wawun din adafi ne to adafi da wawun yana da bambanci da adafi da fa'u yana da bambanci da adafi da summa sabila da huruful asli guda goma ne akwai wawu akwai fa'u akwai summa akwai au akwai imma akwai bal akwai hatta suna nan su guda goma ne to amma wawul afi idan aka ce kamar misali ka ce ja'a hafi ko kuma ja'a muhammadu wa zaidu muhammadu da zaidu sun zo to kana nufin da muhammadu da zaidu tare suka shigo ke an gane ko amma idan ka ce ja'a muhammadu fa zaidu muhammadu ya zo sai zaidu to muhammadu da ya zo yana zuwa babu dadewa sai zaidu ya shigo akwai bambanci cikin hadisi amma idan ka ce ja'a muhammadu summa zaidu muhammadu ya zo sai zaidu ya zo to idan muhammadu ya zo nan ya wuni yana zaune babu wanda ya shigo sai wasu gari wani ya shigo sai a ce summa kabila da bayan muhammadu babu wanda ya shigo sai summa to haka au au din ma tana nan da matsayin ta a nahau a wajen malaman nahau akwai au ikhtiyariya akwai au al-ibahiyya wanda nan ba maudu'i da zamu yarwata bayani a kai ba to Allah da yake wa'i a maza a yadda Ali da yake wa'i da asbahu idan sun wayi gari ma'ana suka gama zikirin da suke yi suka gama karatun Qur'ani da suke da daddare suka wayi gari wa'i da asbahu zakarullah sun ambaci Allah sukan ambaci Allah to wannan zakarullah din wasu ne malam ba jumla ba ce mutalila duk yanda zaka je kai larabcin ka a duniya wannan jumlan ba yanda zaka yi ka zama jumla mutalila domin idan ka ce ana nufin sabila da wannan karatun Qur'ani ne suka zo suna wannan rangagi suna wannan maye din to wannan jumlan za ta zama jumla mutarida to ba jumla mutarida ba ne in kuma jumla mutarida ne ka je ka duba cikin littafin da ka ga an saka ma jumlan bracket wato an saka masa kaus alamar cewa jumlan ba ta cikin ainihin maganar da ya fito daga baya saboda haka ina maka uzuri wanda duk zai faɗi wannan magana ina tunanin karancin sanin arabiya ce zai sa ya tsaya yana faɗan wannan magana da kuma jahilci da aka ce kuma zakarullaha suna ambaton Allah ko kuma sun ambaci Allah bayan sun yi sallah da daddaren nan sun ambaci Allah maju za ka ga suna rangaji ko kuma sun yi rangaji kamar ya yi shagar fiye da zai kamar yadda bishiya yake rangaji ranar da ake yin iska to idan dai har sayyidina ali yana nufin cewa lokacin da suka taso wato daga gida ne suka zo masallaci suke yin wannan rangajin suke yin wannan marikar to ba za su iya tsayuwa su yi sallah ba ke sabila da tsaban wannan rangajin wato suna sallah suna rangaji kenan suna maye kamar sun sha giya wannan magana da wanda yake wannan magana ma ma mutum ne bai san me yake yi to idan yana da bakin da har ya ya san yadda zai yi wayya ya ce zai yi gyara a cikin wannan ibara din me ya hana ya ɗauko hadisan da muka kawo wanda imamu muslim ne ya aka rauci wannan hadisai daga wajensa hadisai sahihai dangane da a yi da'ira a yi zikiri me yasa bai ɗauko ya warware ba me yasa bai ɗauko riyadu salihin ya warware ma mutane hadisin da manzon Allah ya fito ya samu sahabbai sun yi da'ira irin da'iran da muke yi ina tsammanin da ilimin da ka ne ake nufi da hilau da ya hilaku shi ne da'ira a yi zobe a kiwai. To kalman hilaku kuwa manzon Allah ya yi umarni a yi zikiri da hilaku. Kai kuma ba mu taɓa ganin ka tara mutane ka yi zikiri da hilaku ba. Mudun kuma da hilaku muke yi. Annabi ne ce idan marasu billahi jannati farfa'u. Idan da ku shige da lautayin aljanna ku tsaya ku ci. Sahabbai suka ce wa mariyadul jannati ya rasulullah. ina ne dausayin aljanna ya manzon Allah annabi ya ce ila ku zikiri yanda aka yi da'ira aka kewaye aka yi kewaye kamar zobe ana yin zikiri ga hadisi nan na shi wanda imamu muslim ya rawaita ko nan cikin riyadu salihin idan mutum ya yi bahasi babu fadli hilatin zikir babu ma musamman aka ce babin yin halalan zikiri a cikin da'ira hilak da'ira a yi da'ira ana zikiri idan ka ce a yi dakara ana karatun Qur'ani ne ai ka yadda la ilaha illallah na cikin zikiri ko to in ka yadda la ilaha illallah na cikin zikiri to kai ka yi da'ira ka yi karatun Qur'ani min yadda sunna ce amma mu in mun yi da'ira muna la ilaha illallah kar ka ce ba sunna mu kai ba dan mu ma na mu la ilaha illallah zikiri hasali ma annabi ya ce afdalu zikri la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa dangane da misali da ya muka karanta misalan da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana a baya. Tsaunin sa shi ne ya kadu barku ya tsaro alfawar. Da Allah ya ce masalun ka masalin da bisa kwada na فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون أو كالطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواريخ حذر الموت والله محيط بالكافرين كيف يكاد البرق والنوم الإيم da Allah yake faɗa cewa fihi zulumatun wa ra'dun wa barq akwai walqiya akwai tsawa akwai duhu sai Allah yake yakadul barq wannan walqiyan ya kusata yaqfaqu asfarahu ya dauke ganin akan idan ka fito a dare mai duhu ana ruwa idan aka yi walƙiya yana ɗauke maka ganin ka gaba ɗaya sai kawai ka gado to ya kadu basu wannan malkiyan ya fusata saboda ƙarfin malkiyan ya fafa absarahum ya ɗauke ganin kullama adaa lahu duk lokacin da walƙiyan ya haska ya yi walau mashauki sai su tafi ciki wato su tafi su tafi cincin wato su haska da wannan malkiyan amma wa idza azlama alayhi idan waje yayi duhu walƙiyan ya ɗauke shi kenan sai su bar ganin gaban su wanda adlama alaihim in yi musu duhu qamu sai su tsaya su bar tafiya walau sha Allah kuma da Allah ya ga dama la zahaba bi sam'ihim wa absarihim Allah da ya tafiyar da jinsu ya tafiyar da ganin su wato da Allah saboda tsananin wannan tsawon Allah sai ya yi tsawa mai karfin da zai kurmantar da su ya makantar da su inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan aikata komai da komai idan Allah ya ga dama la yusalu amma yasalu ba a tambayar Allah ce don me kai kaza sai dai Allah shine yake da alhakin ya tambayi bayi don me ya samu kai kaza na ya ayyuka يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوم ثاني كجي tsoron ubangiji ku bauta masa wanda ya halicci ya halicci abin da yake gabanin in kuka yi haka lallai za ku zama daga cikin masu tsoron Allah malamai suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sufofi na mumilai sufofin mumilai Allah ya ambace su da muttaquna Allah ya ambace su da muqliduna tun daga farko a Allah kuma ya ambace su da muqinuna munafikai kuma Allah ya ambace su da sufofi guda goma a cikin waɗannan ayoyi Allah ya ambace sufofin munafikai guda goma wanda cikin waɗannan sifofi guda goma babu wanda idan mun karanta ba za ku fahimci halin waɗannan mutane wanda suke wanda suke rashin kunya wato suke muzanta manzon Allah wallahi in muka karanta sifofi goma nan sai kun ga halayen su karanta cikin sifofi guda goma wanda Allah ya ambata daga kan ayan da Allah ya ce daga kan ayan da Allah ya ce wa minan nasu manya kuma wa minan nasu manya kudu amanna billahi har zuwa ƙarshen da ya gama buga misalai a kan munafukai Allah ya sifanta munafukai da halaye guda goma bari ku ji halaye kuma wannan halayen babu wanda idan muka ɗauke shi muka auna shi da wancan mutanen da mu gaba halin su bane halin su ne gaba ɗaya na farko akwai ƙarya alkazibu ƙarya Allah ya sifanta munafukai da ƙarya ko da a cikin suratul munafiqina ma Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya ce da cewa munafikai makareta ne to mu ga ƴan uwansu na wannan lokacin makareta ne ko ba makareta ba to da mu samu manya manyan makareta ne babu ƙaryan da ya kai ƙaryan da suke yi wa manzon Allah me ƙarya babban ƙarya shine ƙarya wa manzon Allah annabi ya ce man kadaba alayhi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar wanda ya mun ƙarya da gangan ya nemi wajen zaman sa a wuta to sun ce su ahlus sunna ne amma da suka ce su ahlus sunna ne sai aka same su da ɗabi'u wanda ya saba mana nan ba to sun yi ikirari kuma sun yi ƙarya sabila da idan da sun san menene ake nufi da kalmar sunna da sun san suwaye ahlus sunna da ko an ce musu su ahlus sunna ne da su ce ba mu isa ba sabila da in fa mutum ya ce makansa ahlus sunna to yana nufin duk abin da aka ga yana aikatawa ya ga manzon Allah ne yake sa yake aikatawa yanzu dan Allah matan dan ahlus sunna su bi tsoron Allah wanda yake shi dan dan ahlus sunna ne yake wannan tsefe gemu yake wannan rashin kunyan nan dan Allah ba ya cutanka yana cutanka ba ya cutan mafakanka yana cutan mafakanka baya aikata sako yana aikata sako amma fa da ya kira kansa ya ce shi ahlus sunna ne yana nufin duk abin da aka ga ya aikata duk abin da aka ga ya aikata daga wajen manzon Allah ya yi to wallahi ko su imamu malik ba su kira kansu da ahlus sunna ba su imamu malik ma cewa duniya ne ta taru sabila da yadda duniya ta ga yadda suke kwatanta umarnin manzon Allah malamai masu tsoron Allah suka taru suka ce kai waɗannan sun cancanci a kira su da ahlus sunna su ma ba su kira kansu da ahlus sunna to tun daga nan kai babban makarici ne addinin kama na ƙarya kake tun da ka ce kai ahlus sunna ne kuma ayyukan ka duka ya saba musamman Allah tun daga cin amana daga yaudaran daga tara matan mutane da kake yi da badalan da kake yi da su da maganganun batsa da kake da su duk babu abin da ba ya zuwa kullum ai idan kai abu ka tsammaci babu wanda ya sani to idan dai kana taɓa manzon Allah sai Allah ya tona asirin wallahi kuma da hankali idan kuka ce za ku matsa hannu sai mun bankalo duk abubuwan da muka san kuna yin abu ne da mu bankalo muku shafin da hankalin ku ya tashi gwara mu ci gaba da tafiya a haka mu buɗe mu faɗi darajar annabi idan kun ga dama ku yi shiru idan ba ku ga dama ba ku musa idan kuka musa da mu fito mu ci gaba da kara darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi har a ƙarshen rayuwa har a ƙarshen rayuwa. Na'am. To, ƙarya dai ƙarya dai wannan babba ne wannan sunan su ne ƙarya yana daga cikin manyan halayen su yin ƙarya musamman ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarya wa bayin Allah babu irin ƙaryar da ba su yi mashi wa amurin tijjani ba akan salatul fati babu irin ƙaryar da ba su yi ba wanda wannan ƙaryar yake bayyana cewa su manya-manyan jahilai ne kuma yanzu dan jawo hadisan da ya tabbatar da salatul fati dan Allah dan annabi ustazin da ya san ilimi ya ɗauko littafi ya ƙaryata wa'innan hadisan domin a cikin hadisan malaman yana daga cikin yana daga cikin ƙaryar da suke yi ƙaryar da suke yi masalatul fati daga cikin ƙaryar suna ce wai wai wai alfati din nan sunan wata mata ne fati wai ana yi mata bauta daga cikin ƙaryar da suke yi masalatul fati suna ce salati ne mushrika salati ne wanda wato kafirci ne to amma kafin komai bari faɗa mana ne salatul fatihi salatul fatihi a cikin sa akwai sunayen manzon Allah guda goma sha shida a cikin salatul fatihi akwai sunayen manzon Allah guda goma sha shida kamar yadda a cikin ayatul kursi akwai sunayen Allah guda goma sha shida ayatul kursi ya zamanto shugaban ayoyin qur'ani sabila da sunayen Allah da suke ciki salatul fatihi ya zamanto shugaban salatan manzon Allah sabila da sunayen manzon Allah da suke ciki ayatul kursi ya zamanto shugaban ayoyin qur'ani sabila da farkon sa ya fara da Allahu karshen sa ya fara da al-azim wa huwa al-aliyyul azim haka salatul fatihi ya zama shugaban salatai saboda farkon sa ya fara da Allahumma karshen sa ya fara da hakka qadrihi wa imtidarihi al-azim salatul fatihi salati ne wanda kowane gaba cikin Qur'ani yana fassara idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko kuma ka ce Allahumma salli ala Muhammad kafin ma ka saka sayyidu din to Allahumma salli ala Muhammad Allah ne ce mana inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to kun ga Allah ya yi umarni ayi salati ma annabi da kace Allahumma salli ala Muhammad kowane salati farkon sa akwai wannan siga haka ne to da kace Allahumma salli ala sayyidu sayyidi menene sayyidi shugaba to mu ma ba mu muka kira annabi da shugaba ba annabi Allah shi ya kira shi da shugaba shi ma ya kira kansa da shugaba yace ana sayyidu waladi adama wala fakar ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu ba alfahari nake to ashe sayyidu ma cewa da ake Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wannan yana da tushe alfatihi lima ubrika mabudin abin da aka yi aya da hadisi sun tabbatar da wannan alfadin liman kurika ma'ana Allah ya ce mana inna fatahana laka fatahan mubin mu muka maka budi budi mabayyani to kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfatihu mabudi ne shi a idan aka duba hadisi da mu ji manzon Allah ya ce ati babal jannati yawmal qiyamah dan zo kofan aljanna ranar alkiyama fa asfaqihu sai ne nemi abudi to kun ga manzon Allah a nan ma ya zamo mene fashiru sabila da shi ne zai buɗe ƙofofi na aljanna kamar yadda hadisi ya tabbata sannan a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin wani hadisi yana ce utitu mafatih al-haq an bani mabulan kasa gaba ɗaya don haka manzon Allah ya zamo al-fatih lima wal khatim lima sabaqa shi kamar abin da ya gabata wato annabawan da suka gabata wannan ma Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani ma kana Muhammad aba ahdi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi annabi Muhammadu ba baban kowa bane cikin mazaje shi dai manzon Allah manzo ne daga wajen Allah kuma cikamakin annabawa to al-khatim lima sabaka ya tabbata cikin al-Qur'ani nasidil haqqi bil haqqi mai taimakon gaskiya da gaskiya Allah shi ya faɗa wa manzon Allah ya ce masa menene وينصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا Allah zai baka taimako taimako buwaye sai manzon Allah ya zamo nasirin haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim aya ne ya fada wa innaka latahdi ila siratil mustaqim kai kana shiryarwa zuwa hanya madaidaiciya wa ala alihi Allah ya ce kulla aqalukum alayhi hajaran illa al-mawaddata fi qurba bana tambayar ku ladan komai sai soyayyen iyalan gidansa sai ka ce wa ala alihi haqqa qadri haqqa qadri wa imtidadi al-azim kuma manzon Allah ne yace la ya alifuni haqiqatan ghayru rabbi babu wanda ya san hakika ne idan ba ubangiji to jama'a kun ga salatul fati ga ta nan a dunkule afzazan wato yanka yanka kalimatun bi kalima kalma kalma ga ta nan yadda take a cikin Qur'ani take a cikin hadisan manzon Allah to amma ta iya yiwa shi ustazun da yake ƙaryata ta ya ce gobe ya ce muku ai bai san isnadin da ya tabbata wanda aka fitar da wannan hadisin ba to sai ka bude kunnen ka dan dan faɗi isnadin dan faɗi littafin da zaka samu dan faɗi shafin da zaka samu dan faɗi karkashin ayan da zaka samu salatul fatiha a cikin Qur'ani dama mun san jahilci ne yasa ba ka bincike ba ku san karatu ba shi yasa kuke kare su wasu abubuwa shi yasa mabiyan masu ake yin wannan dodoro sun kace masa ba sabila da mabiyi bai san yadda zai bude karatu ya karanta ba idan aka zo aka ja masa larabcin ƙarya larabcin babu wanda a cikin ta babu ma hukunci na lirabi kwata-kwata sai kawai mutum ya yarda to jama'a ga salatul fati cikin tafsirin ibnu kathir aya na hamsin da biyar cikin suratul ahbari karkashin inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi hadisi na goma sha takwas cikin hadisan da ya kawo na nau'o'in salatin annabi wanda yace an karba daga nuhul kaisi nuhul kaisi ya ji ya karba daga salamatul kindi salamatul kindi ya ji ya karba daga sayyidina ali sayyidina ali kuma yana koya ma mutane salatul fatihi ga salatin nan allahumma dafiyal madhuwati wa bari al masbuqati ij'al shara'if salawatika wa nawani barakatika ala sayyidina muhammadin al fatihi lima ubudika ba wahabi ya zo ga alfatin limamu bude ka cikin tafsirin ibn kasir zo ka bude ka karanta idan naka babu zo mu bude a namu mu gani idan baka san wajen muka kawo za mu bude maka mu na man lafiya a nizama in ka shigo kace a nuna maka wajen za mu bude mu nuna maka ba a cikin littafin badari ce bane ballanta naka ce namu ne cikin littafin ibn kasir gobe in Allah ya kai mu ka fito ka faɗa wa mutane cewa babu wannan hadisi idan kai ma ka jini mutane ba ma ka illa iya ka fice hadisin mawqufi ne to sai mu juyo mu kalli hadisi mawqufi me hadisi mawqufi wa ma udifa lin nabiyyi al mawquf wa la wa ma li tabi'in huwa al maqsuf abinda aka dangana ma annabi aka ce annabi ya faɗi kaza kaman aka ɗauko isnadin hadisi ya taho ya taho ya taho har ya zo aka ce sami'tu rasulullah ko kuma an rasulillah ko makamancin haka to malaman mustalahul hadith suna ce ma wannan hadisin al-marfu hadisi marfu amma hadisi idan tabi'i ne ya faɗa aka ce kala mujahid mujahid ya ce mujahid ba sahabi bane tabi'i ne ko kuma kala maliku maliku ya ce ko kuma kamar yadda a cikin muwatta da ka ga wasu shashin maganganu an ce kala nafi'u nafi'u ya ce malamin imamu malik kenan to wannan ba za a kira shi hadisi marfu'i ba sunan wannan hadisin hadisi marfu'i abin da yasa aka kira shi marfu'i sabila da ya yanke daga kan tari to abin da ake nufi da hadisi mawqufi shine hadisin da sahabi ne ya faɗa kamar sai da na Aisha idan ta ce kaza aka ce qalat Aisha sai da na Aisha ta ce kaza to wannan hadisin nasa sunan hadisin mawqufi sabila da bata ce manzon Allah ne ya faɗa idan aka ce kala Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas ya ce kaza to wannan hadisin sunansa idan dai isnadin sa ya inganta sunan wannan hadisin hadisi mawqufi sabila da ya tsaya akan sahabi to haka wannan hadisi na salamatul kindi wanda wato sayyidina aliyu ya sanar da yana koya ma mutane wannan salati din hadisi ne mawqufi sabila da mene sabila da sayyidina aliyu sahabi ne bai kuma jingina abun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina aliyu hujja ne annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin na wale ku da sunna na da sunnan kalifofi na shi abdu alaiha bin nawal ku kama sunnonin da fikokin ku a wannan hadisin manzon Allah yana ce ana madinatul ilmi wa aliyu baba ni birnin ilimi ne sai ina ali shine kofar to domin an ce maka hadisi makufi ba rauni ba ne dama hadisi makufi yana ɗaukan wujha guda biyu yakan iya zamowa sahihi yakan iya zamowa da'ifi yakan zamo sahihi ne ta hanyar isnadin idan an duba isnadin hadisin babu illa in dai an duba an ga isnadin hadisin babu illa shikenan hadisi ya zama sahihi wannan hadisin kuma ba mu ji wani wanda ya soki isnadin wannan hadisin ba idan da ka yi fada akan hadisin to ka fito ka soki isnadin hadisin amma dangana shi masu yidna al'azaga an dangana shi masu yidna kuma da wannan hadisin ƙarya ne da ibnu kafir ma ba zai ɗauko wannan hadisin ma ya saka yana matsayin malamin sunna yana kawo hadisan sunna da aka rawaita a wajen manzon Allah har ya ɗauko hadisin ƙarya ya kawo ba zai kawo ba tunda a wajen ku malam ibnu kasir babban malamin sunna ne almajirin malam ibnu taymiya ne to ga hadisi nan da ya kawo na salatul fatihi kuma ba lafazin alfatihi lima ubulika bane kawai yace alfatihi lima ubulika wal khatim lima sabaqa wa mu'lin al-haqq bil haqq dama ne ta ake kiransa salatul fatihi sabila da alkalman alfatihu lima ubulika ne to in alfatihu lima ubulika ne sayyidina ali shi ya fara in da ka soke ka to ka soke sahabin manzon Allah in ka soki sayyidina Ali kuma dama mun riga mun san matsayin ka ka soki manzon Allah ma to ina ka sayyidina Ali sun bar manzon Allah ba su bar manzon Allah ba har cewa suke manzon Allah na fitsari a tsaye har faɗa suke sun faɗi wannan ba su ba ba su ba suna faɗan cewa ai wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaga sai aka ja ya tsaya a tsaye na fitsari domin su walakanta manzon Allah idan ƙarya muke muku ku fito ku musa kuma ba ku da ilimin da za ku musa domin ku jahilai aljahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna fa in matu fa ahya'u wannan kenan so baran kawo kissa ne baran kawo kissa ne kuma kissa biyun duka ba a cikin littafin wani malamin tarika da kawo ba wallahi na ce salatul fatiha na zuwa musu a cikin malamin tarika ga malamin sunna a sheik albani ai sun san albani kuma bayan sun san albani sun san sun san babban littafin sa wanda ya ya wannan littafin sa na sifatu salatin nabi ya shahara to su duba cikin sifatu salatin nabi su duba babu salati ala nabi wallahi wallahi za su ga salatin fatiha idan ba su ga wajen ba su kamu gudu su duba babu salati ala nabi babu salati ma annabi idan suka duba hadisi na shida da ya kawo cikin salatan manzon Allah bayan ya kawo Ibrahimiya sai da ya kawo salatin fati jahilan banza jahilan mu Ina da haka muke da hujjoji, kukan dodoro da kuke da shi. kuma a nan ko daga Kano idan dai wani waje ne da za a kai wallahi ko daga Kano kuka je kuka ɗauko sojan haya sai mun warware shi ko daga Kano kuka ɗauko sojan haya sai mun warware shi a garin nan kan wallahi ba ku da sojan haya da za ku ɗauko a nan daga garin wallahi babu a Najeriya ma babu za ku sadu da maku sadu to yana daga halin su ƙarya ba ga shi suna gare ta talatin baki ba to ƙarya suke yi ga isnadin ta nan idan ba ƙarya kuke yi ba gobe ku fito ku faɗi yanda manzon Allah ya ana aiko kuma yanda wani mutumin kirki ya soke ka gobe dan Allah ku fito muna jira yana daga halayen su na gaba da Allah ya faɗa cikin waɗannan ayoyi da Allah ya ambaci halin su na munafinci al-khida yaudara yaudara da damfara akwai damfaran da ya kai al'asar biji akwai damfaran da ya kai ka ce a baka da ka bawa marayu ka je ka raya kanka akwai damfaran da ya kai ka ce a turo maka matan mutane kai ta badala da su kai kana koya musu sunna akwai yaudaran da ya kai wannan dukka wannan halin su ne ya qalu qiba'ahu bid-din yawman musaddibatu al-jawazi 'ala al-sirati فكلا ثم كلا أفهم أمن أفضى إلى سمم السماء yana tsammanin yaudaran addini da yake yi ya ce a haɗa masa kuɗin gidauniya ya ce a ba da taimakon masallaci ya ce a haɗa masa kuɗin marayu ya yi gaba da shi suna tsammanin zai kubutar da su to Allah ya rubuta maganan yaudara wannan babu wanda bai sani ba har ne ma idan ka je kana masa maganan kaza ka kawo masa maganan waɗannan mutanen in in ka je da gemu ma wajen har ne idan ya ganka kafin ya baka baki sai ya kallo wajen ka sai ka san Allah kuwa ɗan ce ka san mutanen ku ni ba na samun ta zo ta zai nan ba na ba da baki mai ta zo ta. Yaudara har arna suna yaudara. Suka yaudari manzon Allah ma yi khadifuna Allah wallazina amanu suna yaudarar manzon Allah suna cewa manzon Allah suna musulunci in suka ja baya kuma su zagi iyayen manzon Allah da ce su musulmi na fiye ƙarya suke yi. Ƙarya suke yi. yaudara babban halinsu ne, yaudaran ta sa suka gagara haɗewa. To sai su ji abin da sarkin musulmi ya faɗa musu ta'ad sarkin sabbatu. Ya ce ko su haɗe ko kowa ya kama gabansa. Ya ce sun gaji da wannan rashin kunya da rashin mutunci. Wannan rarrabewar shi ne yake jawo ake samun terrorist a cikin al'umma. Ya ce lokaci ya yi da bushawa da sadaniyawa su da su dawo su haɗe. idan ba za su dawo su haɗe ba kuma kowa ya tafi ya canja ma kansa sunan ƙungiya a san matsayin ƙungiyarsa. Amma wannan suna ce da addini ne suna zambatar musulunci da kuma sunan addinin musulunci. Babu wanda bai san yaudarar su ba. Babu. Yaudarar su yasa kullum suke watsi. Zabiyan da take gwambe. Zabiyan da take gwambe. ita take tona musu asiri sai na jostin ya cinye abin da aka kawo su saddaniyawa sun wawuce ya fito ya ce wallah ba za mu yadda ba a tara miliyan saba'in a ɗauki miliyan uku a bamu ba zai yiwu ba a kawo motoci goma a ɗauki mota ɗaya a bamu ba zai yiwu ba duk wannan damfaran da kuke da sunan addini babu wanda ba ya rubuci wahajiyawa idan kun shagala kun mance mutane idan su a buɗe yake yan boko ma sun san duk abin da kuke yi kuma Allah ba za mu bar ku ba in dai akan manzon Allah ne wallahi ba za mu bar ko rami kuka shiga cikin kwakwaro ai yanzu idan su duru duru sun gagara bacci da ku buɗe kunne ku ji halayen kuma wallahi su ma ina faɗan wannan halayen sun san halayen su ne wanda zai zo ya yi tafiya tare da mu kofa a buɗe yake ya zo ahalan wa ta'ala wanda zai tafiya da wani ya zo kofa a buɗe yake mu dai sharaɗin mu idan za ka zo riko kalbinka mu tafiyan mu ba tafiyan tara kuɗi ba ne tafiyan tara zikiri yawwa tafiyan mu tafiyan tara zikiri ne ba tafiyan tara kuɗi ba ne idan neman kuɗi kake da sunan addini to kar ka zo wajen jama'a mu in kana neman kuɗi ne da kasan can wajen mutanen wanda halayensu ne yaudara su ke kai yin yaudara su cikin sunan jiki. Sufan su na gaba almakaru ma kirki wa yamkuruna wa yamkurulla wallahu khairun suna shirya makirci wa manzon Allah suna shirya makirci ma waliyan Allah babu irin zagin da mutum ya shautin jani ba babu irin zagin da mutum ya shautin abdulkadir jilani ba babu sun da ke wasu jani dan kowa nan ne ga shehu usmanu nan yana yaban shehu tijjani yana ce madalla yana yaban baban shehu tijjani ba yana yaban almajiri shehu tijjani yana ce ni'mal ladhi atana min kota laulahu kada dina an ya kota madalla da wanda ya zo mana daga kota ummadul futi almajiri shehu ahmadu tijjani wanda shine ya kawo musulunci nan garbu ifirki wanda wanda shine ya kawo musulunci yana daga cikin wanda suka kawo musulunci kasar Najeriya yace madalla da Umar Kuti ba dai shi ba da musulunci yayi kace ko ce mana dan uwan shi Usman bin Fodiyo Abdullahi Gondo yayi baitoci yana yaban shi wa Abdul Qadir yana yaban shi wa Ahmadu Tijjani Shehu Usman kan dama kowa ya san bakadiri ne idan baka san shi baka jire bane ka duba infaqul maikun fi tarihi bilad shukru na ɗansa Muhammadu Bello kaga yanda ya kawo baitocin da shehu shehu Usman yayi yana da bai shehu Abdul Qadir ko ka duba cikin lamma balagtu na shehu Usman shehu Usman yace ina zaune na ga manzon Allah kuru da kuru ka je ka duba idan baka da littafin ka zo mu baka aro mu zaman lafiya muke yi da kowa zaman lafiya muke yi da kowa in baka da littafin ka zo mu baka aro dan mu ranta maka mu bude maka wajen mu baka ka karanta kabila da malaman ku dan ko wannan ne ba za ku karanta muku wajen yake ce yana zaune bayan ya fita daga alwan da yayi na wata uku yana salatin manzon Allah yace sai ya ga wani mutum ya zo da rawanin sa amma rawanin sa amma da ado da la ilaha illallah rigan sa amma da ado da kul huwallahu ahad ya ya wani mayafi mayafin yana dauke ido koran mayafi yace daga bayansa sai ga yace kafin mai wannan sukan ya zo wasu mutane biyar sun zo sun kewaye yace mutane biyar din nan sai a cikin su manzon Allah ne guda hudu kuma sayyidina Abubakar ne sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina yace ina zaune yace sai ga wani ya zo rawanin sa amma ta ado da la ilaha illallah idan sa amma ta ado da kullu wallahu ahad yana zuwa sai annabi ya ce mun wannan shine shehu Abdul Qadir Jilani ka rike shi matsayin jagora wanda zai kaddamar da kai a hadarin yace daga ranar idan ya bude mayafin ya kalli ka sun haka karin sa na biyar yana ganin mu da dan kadiriya gaba ɗaya a rubuce a ciki ba mu muka faɗa ba shehu abdul shehu shehu usman shi ya faɗa cikin littafin kalamma fara shi yasa ko a wajen bid'a amma kuka saba da shi hukunce kullu bid'atin dalala shi kuma ya ce kullu na kullu da aka ce kullu bid'atin dalala kullu ce juz'iyya ba kullu ce kulliya ba yace bid'a ta kasu kashi biyar akwai bid'a mai kyau akwai bid'a wato wanda aka so mutahajjiyar bid'a akwai bid'an da aka halatta akwai bid'a makaruhiya akwai bid'a haramu ya kawo ilmin bid'o'i cikin ya usunna kuma yayi bayanin ta hukunci shi yasa ba ku da wani jagora jagoran ku ke ne shekanin zuciya kuma ba ku da hujja in kuna da hujja sai ku kara kan asabtu wauta wannan kan kowa ya zama wata za ai kwanaki na na taba dama ai manzon Allah sai na aliyu da dai tufan da sukofin sai ta mene sufahabul ahlam masu wautan kwakwalwa suna magana da ka gane wawaye ne wani ya zo waje ne shi shi abinda yake damun su shi cewa da aka yi daren maulidi da aka haifi manzon Allah ya fi daren lailatul qadr da hujja ne na ba shi hujja ta ce to alhamdulillah ce zan baka hujja amma zan maka tambaya daren lailatul qadr me aka saukar ta ce qur'ani ne inna anzalna fi lailatul qadr ko ce daren maulidi wa aka saukar ta annabi Muhammadu ne sai na ce to da Qur'ani da annabi Muhammadu wa ya zo da wani wa ya bayyana wani sai ce a annabi shi ya zo da Qur'ani sai na ce to zaɓa Lailatul Qadr an saukar da Qur'ani Lailatul Maulid an saukar da annabin da ya zo da Qur'ani wata dare ne ta fudar bai sai ya zara ido kawai sai haka ana buga musu misali kankani kwakwalwar su ne daji yana daga cikin wautan su wani al'amari ya haɗo da suna soyayya da ƴan mata wallahi duk budurwan da ustaz yake neman sa ku je ku ji kwaban da ustaz yake da ta shafa kuma duk wanda Allah ya jarrabe ta ta faɗa hannun irin waɗannan mutanen wallahi ta shiga imtihani ai matan su suna ji ba su cutan ku ba su cin kudin ku sun sani ko ga halin su ne sun ji ko ga halin su ne awa al'iki za u izgili izgili ma babban halin su ne mun kawo sufofin su guda nawa mun kawo guda biyar mun kawo guda biyar to za mu tsaya a nan gobe za mu kawo sauran sabobin su guda biyar insha Allah gobe da mu kawo mu karasa fallasa su duk mai son ya ji karshen sufofin wahabiyawa makiya manzon Allah to gobe ya zo yau mun kawo biyar gobe da mu kawo biyar wallahi kuma halayen su ne sufofin su Allah shi taimake mu abin da muka faɗa ne Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya yafe mana ku yi hakuri ba muna yi muku da gangan bane Allah ne yake ayi Allah ne yake ma annabi ya ayyuha annabi ya yi bil kuffara wal munafiqina wa qulul alayhi ya rasulullah ka yaki munafiq ka yaki kafirai da munafikai wa qulul alayhi ka kusa ka ka kunta ta musu zuciya kace mun yi ta kunta ta musu zuciya kenan sai kun biyo kun biyo ku yake manzon Allah kun ba ku biyo ba tsakaninmu da ku kau kau kau gaba har a lahira Allah ya kara mana son manzon Allah Allah ya biya mana bukatun da mu amsa tambayoyin da suka samu gobe Allah ya kai mu insha Allah za mu insha Allah
tambaya na farko yana cewa malam mun ji alkuran yana cewa Allah ya kuta saboda musulmi ko kuma saboda sallah to me ya bambanci a munafiki da hali ko kuma kafin tun da Allah ya kuma alkuran ya kai yake ce haka munafiki da hali yake kafin wannan
kai dai kana son a ci gaba da tambayin yana son a ci gaba da Allah ta fi ko to munafiki da kafiri Allah bai halittu ta dan musulmi ba shi munafiki dama ba musulmi ne munafiki kashi biyu ne akwai munafiki na hakika akwai munafiki na majalisi munafiki na hakika shine wanda ya koye imaninsa kai ya koye kafirci a zuciyarsa amma a bayyane yake bayyana shi musulmi wanda manzon Allah sabila da shi yana annabi ne na shari'a idan suka zo suka ce ma annabi sun musulmi ne sai annabi ya ce shi kenan ya bar su a haka ba za a fallasa su ba ba za a yake su ba tunda sun fice da musulunci amma su munafikai ne su suka su ne kai su ne ainihin kafirai Allah ne ke mana innal munafiqina humul kafirun kafiruna haqqan munafikai su ne ainihin tsagwaran kafirai a zuciyarsu suna koye kafirci a zahirinsu suna bayyana musulunci wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu aminu kama amana sufaha ala innahum hum sufaha wala yashurun وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كنتم هذا المؤمنين جدت يا أي مني إيماني وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن جدت يا منا كارا دكوا أي إزجلي مكيمو إزجلي مكيمو to munafiki wannan munafiki kenan na munafiki na majaji kuma shine wanda yake da tabi'u na munafiki wanda annabi Muhammad ya ce ayatul munafiki salatu إذا عدت كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنى كان ayoyin munafiki guda uku ne in dai yi magana ya yi karya idan ya yi alkawari ya saba in an aminta da shi ya yi hadisi wannan babu ɗaya daga cikin su wanda ba halin wani mutane kowa ya sani kowa ya sani to wannan shine munafiki wato na halaye munafiki na imani kuma wannan ba musulmi bane kwata-kwata kuma wannan ya ma ci kafiri illa matsayinsa wutan sama ya ce ta kafiri da gidan Allah ya ce innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar lan tajida lahum nasira Allah ya tsare mu da munafikai Allah ya tsare mu da munafikai Allah ya kiyaye mana addini
Thank you.
To, wannan dai sallan juma'a ku biyu wannan bayi da inganci bid'a ne. Bayi da inganci. Idan kuma kana yin munafunci ne, ka je wajen wahabiyawa ka yi, ka je wajen mutanen kirki ka yi, to dama wahabiyawa su ne yan uwanka. Ku zaka dina mai da zalike ki. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. amma ina faɗa muku wahabiyawa sallah sallah kar ku yarda ku yi sallah kada ku yarda ku yi masallacinku yana gaban wuta ne in ji Allah in ji Allah da manzon Allah idan kuma da ku bi su sallah sai sun dawo sun faɗa muku a hakika sun ce muku manzon Allah ya fi kowa daraja sun ce muku iyayen manzon Allah suna cikin rahaman Allah sannan ku yarda da su a haka ma sai sun gyara tauhidin su dan tauhidin su ba tauhidin Allah bane tauhidi ne na arna arna ne masu tauhidi da kai kafara da zina kalu inna Allah salihu salata su ne kuma suke da tauhidi har suke da littafi mai suna usulu salata Allah ya tabbata mu dan haka mutum sallah sallar juma'a ko biyu wannan baya da wani dalili baya da hujja kuma bid'a ne idan kuma mutum yana yi a wajen munafukai ne to sai ya zaɓa yadda bai kare ranar kiyama Allah ya
a sai tabbata tambaya da jama'a lafiya mara ne hukuncin a mutum da yake barin matan shi kana ke a makaranta bodu da sunan makaranta masu
karatun boli bodu ba su kamar makarantar makarantar ustaz ne kowa dai ya san makarantar ustaz kowa wanda bai san halin ustaz manzon Allah shugaban halitta sai da suna Aisha ta ce biyayyar mace macen da ba za ta ga maza ba maza ba za su ganta ba manzon Allah na zaune a gidansa ibn ummi maktum ya zo gidan manzon Allah makaho ne da ya zo manzon Allah ya ce wa matarsa ku tashi ku shiga daki suka ce ya rasulullah makaho ne fa baya ganin mu annabi ya ce idan baya ganin ku ku ba ku ganin sa ne to idan umma hatul mu'minina iyayen mu'minai matan manzon Allah annabi ya ce su tashi su faku ga barin idon wani sahabi ne daraja cikin sahabban manzon Allah kai da ka mahaukaci ne sai ka ɗauki matanka ka tura ma wani katon zindiki ya gansu ba ma ya zo gidanka ba ne ka hana shi ya gansu ka tashi ka tura masa shi ka tura masa matanka ka ce ga shi to wallahi duk wanda ya ce wannan ture to ya san abin da yake tura ba dai shi ma ya san ba matansa da shi ba makarantar matan aure baya da wani dalili cikin addini wani kuma sun ce babu laifi za a iya bisa da wuri a yi amma ko da ka tura matanka ta yi karatu abin wani kar ka tura mai ustaz sai ka tura mai ustaz za ka gaba daidai za ka gani a kwalliyan cin tuwanka za mu tsaya a nan sauran tambayi akwai tambaya ya kan to ina gajeru ne to bismillah a wannan wani irin tambaya ne kun taba ganin takwabi ya rike takwabi me takwabi dai da takwabi a yakin kudi da manzon Allah ya fita zai yi mubaraka da kafiri da aka ba shi takwabi da yake yace me zan yi da takwabi manzon Allah shi kansa takwabi ne ai shi ne sabbin ai shi kansa shi ne sabbin ko da yaushe yana cikin ubangiji ai tarbi da kake rikewa ana baka ne domin ka saba da ubangijinka amma manzon Allah ya gama sabawa da ubangiji ya shafu da Allah Allah ya shafu da shi shi zuciyarsa babu rafsanuwa da hadda iya mancewa da zikirin Allah sabbi kuma da aka baka ana baka ne domin ta tunatar maka da zikirin Allah ibnu taymiya ma yace as-subhatu shi'aru salihin tarbi alama ne na salihai dan haka ba a bar yi bayanin cewa manzon Allah na rike ya ya taba rike tarbi ba ba a yi bayani ba amma manzon Allah ya ga ana idan yi da tarbiya a gaban sa bai ana ba dan haka din tarbi ya zama sunna dan dama as-sunnatu huwa kullu ma udifa ila an-nabi min qawlin aw fi'lin aw taqlidin aw sifatin kalbiyatin aw ulfiyya sunna shine duk abin da aka ce manzon Allah ya yi ko ya aikata ya yi wannan abu ko ya yi umarni da ayi ko an yi a gaban sa bai ana ba to jan tarbi sunna ce ka indiya manzon Allah zai shige ya ga wata sahabiyar sana na safiya ta tara kwallayen da biyu tana kirga su a matsayin canji manzon Allah ya ce bai inda a cikin kana manzon Allah ya dawo can ya samu na nafi ya tana ci gaba da wannan aiki manzon Allah ya ce tsaya ba zan nuna miki abu kwaya sai wanda in kin faɗa ya fi duka tasbihin da kika yin nan ba sai ta ce menene ya rasulullah alhamdulillah annabi yace idan kika ce subhanallahi walhamdulillahi adada kalmihi wa bi dhati wa bi dhati arshihi wa bi dhati kalimatihi in kika faɗi wannan shi kadai ya shanye tasbihin da kika yi to amma da ke wa'adiyawa maka rutani sai kika ce wai da annabi ya dawo sai ya ɗibi wannan abin da kake kirjan ya waka ƙarya ne hadisin ba su ce yu hadisu na ce suna juya magana ba haka hadisin yake ba da kuma suke cewa wai da la'ilul khairati hadisai ne na talatai ne na turba su wai ana wayo ma Allah ya ce wai Allah kai talati adadin bishiri Allah kai talati adadin taurari wai wannan wayo ne ma Allah dan haka ibnu abdul wahhab ya faɗa haka usaimi ma ya faɗa kin wannan salatin bai da inganci to su zo ga shi manzon Allah shi ya koyar da irin wannan salatin yace ta ce adada kalki Allah ya yi tasbihi adadin halittunsa wa ridanatihi adadin yardan kansa wa bilatu harfi adadin nauyin alharfinsa wa bilatu kalimati adadin yawan kalmominsa haka manzon Allah ya sanar da idan ne ce da la'ilul turbatu yayi to a wajen manzon Allah ya koyar Allah ya taimake mu sabila da haka rike salbi sunna ne kafiliya sunna ce wanda manzon Allah an yi a gaban sa bai hana ba sahabban manzon Allah ma irin su Abu Hurairah suna da salbi haka ya tabbata idan kana son ka ga yalwan bayani akan rike salbi na shafin wasu sahabbai ka duba cikin sharhin sharhin sharhin sahih bukhari da ibnu hajar da ya dauko bayani akan Abu Hurairah ya yi bayanin kissan shalbin Abu Hurairah hadda irin su shalbin rawabi al-adawiyya babban wali na Allah ne. Na'am. Shi kenan? To da mu bari sai gobe. Allah ya taimake mu. Allah ya mara bukatun mu. Wanda bai je tambayar ba insha Allah mu gobe muna nan. Insha Allah mu za mu tambaye Allah ya taimake mu. Allah ya kiyaye mana mutunci mu. Allah ya kiyaye mana imani. Allah ya kiyaye mana mutunci mu imani. Allah ya rabu da san manzon Allah Allah ya rabu da san manzon Allah Allah ya rabu da san manzon Allah na
ba ku dai mun yi da kai da ta ba ai ya cewa mai ya an ko ka kun na ai kullum yan jira din a garin da ne kuma din a cikin ayyukan da kaddara amma sai duk ne da kuma ta ya fara da ai kullum in ka bari kawai da wajen samanin akwai abin da ya da wani mutum ke ce masa mara'a da shiya biyar shi da wani da wani na kan mutane
Allah ka ce mu Allah ya mu Allah ya ka mu Allah ya yi damuwoyi mu Allah ya mu Allah ya wannan gida Allah ya ka mu da alheri Alhamdulillah rabbil alamin.